بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه كان متى أشرن دقيقة قوة بيو سفر شكرة تدبو دقيقة دقيقة دقيقة ثلاثين hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma shine ya dace da goma sha shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda yau wannan karatu namu shine darasi na goma sha hudu darasi na goma sha hudu idan ba ku manta ba a cikin suratul baqara mun tsaya ne akan aya ta 96 wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sana wama huwa bimuzahzihi min al'adab law yu'ammar ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun yau kuma za mu tashi kan aya ta 97 fadin Allah madaukin sarki kul man kana aduwwan li jibrila ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين dalilin saukan wannan aya din shine Allah madaukin sarki ya saukar da ita ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Imam Ahmad ya fadda hadisi da jib- da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da Ibn Abi Hatim da isnadi Hasan ta hanyar a Bukair bin Shihab daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas wata rana Yahudawa suka fuskanci Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suka ce da shi inna nas'aluka ya Abul Qasim suka ce muna tambayanka ya kai abul qasim an ashiya'a akan wasu abubuwa fa in an ba'atana bihinna idan ka bamu labari akan wannan abubuwa da muke tambayanka arafna annaka nabiyun tabbas mun sani cewa kai annabi ne wa atba'naka kuma za mu bi ka manzo Allah ya dauka musu alkawali yace shi kuma in ya sani zai ba su labari amma su ma sun yi alkawari za su bi shi ɗin in ya ba su ansa? Ya ɗauka musu alkawari da a annabi Yaqub alaihi salam ya ɗaukar wa a banu Isra'ila, wallahu alama na ƙulu wakil, ya ce to Allah shi ne wakili akan abin da muke faɗa. Akan ‘ya'yan shi Yaqub ya ɗaukar wa ‘ya'yansa, ya ce wallahu alama na ƙulu wakil, ya ce ku tambaya. suka ce fa'akbir la an sahibika alladhi yatika min almala'ika ba mu labari wane ne cikin mala'iku wanda yake zuwa maka mun ji an ce akwai mala'ika da kake da alaka da shi yana kawo maka labari waye ne shi ga mana sunansa fa innahu laysa min nabiyyin illa ya'tihi malakun bil khairi ai babu wani annabi face akwai mala'ika da yake zuwa masa da alkhairi su suke faɗin wannan magana ɗin fa fa hiya allati nutabi'uka in akhbartana wannan alheri da shi mala'ika yake zuwa maka da shi din in ka gaya masa in ka gaya mana wane ne mala'ikan to za mu yi maka da'a za mu bi ka in dai ka gaya mana sunan mala'ikan kawai abin da muke nema kenan manzo Allah bai yi wata wata ba sai ce jibrilu yace mala'ika jibrilu ne kalu sai suka ce ina zaka alladhi yanzilu bil harbi wal qital Jibrilu? Ka Jibrilu shine mala'ikan da yake saukarwa da labarin yaƙi, a yaƙi mutane, a kashe mutane, Jibrilu shi yake faɗin wannan. Za ka aduhuna, ai wannan maƙiyinmu ne, ba masoyinmu ba ne, lauƙulta Mika'ila, allazi yanzu bin nabati wal qatar da ma ka ce Mika'ila ne yake zuwa maka mana, mun san Mika'ila shi yana zuwa da alheri ne, shine mala'ikan tsirrai kuma shine mala'ikan ruwan sama. والرحمة كما شيني ملائكة الرحمة بكتشبا da ka ce mika'il da zamu bi ka amma tun da kace jibril ai wannan makiyin mu ne to shine Allah ya saukar qul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah ga ya musu ya manzo Allah duk wanda ya kasance abokin gaba ne ga jibril kaga da sun faɗa yahuda sun ce jibril abokin gaban su ne to yanzu ku rike ka'ida duk ba yahude baya san malaika jibril duk wani ba yahude in dai ba yahude ne kana so ka testing ka tabbatar ba yahude ne to ba shi labarin jibrilu zaka ga baya san jibrilu suka ce a jibrilu shine mala'ikan da yake zuwa da labari akan kisa a kashe mutane ayi jihadi ayi waye ka duba tsaya irin ta ba yahude ba sun san mika'ila ai baya saukar da wahayi a cikin mala'iku wake kawo wahayi in ba jibril ba to da zai ce mika'ilan ma da su ce a to ai ba mika'ila ne yake saukar da wahayi ba shi wannan mala'ikan abinci ne mala'ikan ruwan sama ne mala'ikan rahama ne ta yanzu wannan sai kai tunanin wai ba yahudi zai zo bi ka walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millata har abada Allah ya gaskiya yace ba za su taba yarda da kai ba wallahi sai dai kaga hanyar dan musulmin da kaga yahudawa suna son sa suna kaunar sa suna alaka da shi ba matsala to ka tabbatar ya sauka daga turba alqur'ani wal man kana aduwal jibril duk wanda yake maki ne abokin gaba ne ga jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbik ga ya musu cewa ai ya saukar da alqur'ani ne akan zuciyarka kai muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi idnillah da izinin Allah ne ba wai da kansa ya je ya kawo ba labarin da jibril ya faɗa daga Allah ne musaddiqan lima bayna yadayhi alqur'ani yana gaskata littattafan da suke gaban sa at-taura injila da sauransu wa hudan alqur'ani shari'a ne wa bushra lil mu'minin kuma bishara ce ga mu'mini shi alqur'ani mai girma a wata riwayar da Imam Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa daga Anas dan Malik wata rana Yahudawa din suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ce da shi zamu tambaye ka wani abu amma amsoshin su ba wanda ya isa ya bada ansar su in ba annabi bane mun san tabbas in dai ka bada ansar su to kai annabi ne zamu tambaye ka akan abubuwan wani guda uku ba wanda ya san su sai annabi yace suka ce fa ma awwalu ashratis sa'a me shar me alamar tashi alkiyama na farko alamomi cikin alamun tashi alkiyama na farko menene da yake nan wa ma awwalu ta'ami ahli aljanna wa ma awwalu ta'amu ahli aljanna menene abincin yan aljanna na farko dan aljanna iya shiga aljanna me abu na farko da za a fara taryansa da shi a bashi abu na uku wa ma yanzi'ul waladu ila abihi aw ila ummihi me yasa ɗa yake kama da babansa ko kuma yayi kama da mahaifiyarsa don Allah malam ka ji tambayoyi na kure me abu na farko cikin alamun tashi alkiyama me abincin farko da ɗan aljanna yake ci kuma me yasa ɗa zaga ya kama da babansa ko ya kama da mahaifiyar shi ba wanda isai ba da wannan ansa in ba annabi ba sai manzo Allah yake cewa ab akhbarani bihinna jibrilu anifan ta zu da jibril ma ya zo ya gama bani an san waɗannan abubuwan kamar ya san za ku tambaye ni Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wani lokacin sai ka ji daɗi in Allah ya sa ka a turba annabi wallahi alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce jibrilu ha sai ce na'am jibril sai suka ce na zaka aduwwun lana minal mala'ika ذاك عدو اليهود من الملائكة جبريل ai wannan makiyin yahudawa ne a cikin mala'iku ba mu da makiyin irin jibrilu shine manzo Allah ya karanta musu wannan ayan man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah duk wanda yake gaba da jibril to ya sani cewa yana gaba da Allah ne dan duk sakon da jibril ya zo da shi waye kawo shi Allah ne kawo shi Allah ne aiko shi ko sannan kuma littafin da Jibril ya zo yake bayani wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani ai ya dace da at-taura din a wasu wurare sannan akwai shari'a a cikin a cikin sa sannan kuma akwai rahama ga dukkan mu'minai waɗanda suka miƙa wuya ga shi Allah tabaraka ta'ala a wata riwayar Yahudawa cewa suke yi inna Jibrila aduwuna Jibrilu makiyinmu ne ba ba son sa li'annahu umira an yaj'ala an-nubuwata fina saboda an umarce shi da ya sanya annabta a cikin mu Yahudawa saboda kyashi faja ala fi ghairi fi ghairina kawai sai je ya sanya annabta cikin Qurayshawa mai kwan ya sa shi a cikin ya sa annabta din cikin annaba cikin Yahudawa sai je turo Muhammad wai shine annabi wannan shine dalilin da yasa suke gaba suke kin wato jibril an a wata riwaya din um, kamar yadda malamai suka kawo cikin eh, riwayoyi imamu tabari ya fada ita a cikin tafsirinsa um, umar dan khattab ya kasance yana tafiya yana zuwa unguwa a cikin garin madina amma a hanyar da yake tafiya yana wucewa ta makarantun yahudawa yana wucewa ta ina ta makarantun yahudawa idan ya zo sai ya ɗan tsaya sai ya ji karatun da suke yi, ya ɗan ji maganganunsu don ya gane ɓatansu kuma ya gane gaskiyar musulunci wata rana da umar ya zo ya ɗan yi branching ya tsaya zai ji me suke faɗa sai suka ba shi cin hancin zance suka ce ma fi ashabi muhammadin ahabba ilaina minka suka ce wallahi duk cikin sabon manzon Allah ba wanda muke so irin ka gaskiya muna kaunar ka kaga sun yi kuskure suka wai Umar suke ga wannan suka ce innahum yamurruna alaina fayudunana wa anta la tu'dina sahabban annabi suna wucewa sai su rinka cutar da mu amma kai baka cutar da mu sai ma ka tsaya ka ji karatun mu wa inna lanatma'u fika kai mu fa muna tsammanin ma wata kila ko zaka nan ba yahude saboda tsabar rashin mutunci da Yahudawa ta je Umar suke sha'awa ai ba su kama daidai ba ko da Umar fa malam Umar in yabo wannan titin yabo nan hanya in shedan yabo wallahi kauce yake idza salaka Umarun fajjan salaka shaytanu fajjan ghayrahu idan Umar yabo wannan hanyar shedan ya taho ya ga Umar to dole sai ya kauce wane mutum a ba ana batu ustaz ana magana Umar ya ce ai ka san bai da hakuri shi martani yake mai rawa take asa wasu Allah ya basu da ka taba shi ka masa ba daidai ba Allah ya bashi sur'atul ijaba nan da nan zai mayar maka martani kuma ba wai ya shirya ba fa kawai haka ko incident za a samu kana gaya mai magana to shi kuma yana da abin da zai mayar ma in ka ce kaza kaza sai ce eh to ai kuma kaza sai Umar yake cewa wallahi ma atikum li hubbikum wallahi ba wai kar ku yi tsammanin ina zuwa ne wai dan ina son ku eh wala as'alukum ko wai dan in tambaye ku wani abu na addini kuma ba na zo ne in tambaye ku na abu addini wani li alli shakun fi dini wai dai ina shakka addini na ba a wa inna ma adkhulu alaikum li azdada basiratan fi amri muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ku sani cewa ni ina zuwa wurin ku ne in shigo in ji abin da kuke faɗa dan in ƙara samun ilimi da basira akan al'amarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya gaya mun kuna cewa kaza kuna kaza kuna kaza kuma sai na tabbatar lalle din abin da ya faɗa gaskiya ne da haka ni abin da nake ji a gurin ku yana ƙara min imani ne na ma in daɗa rike annabi cewa ku halaka ku ne ta wa ara atharahu fi kitabikum kuma in rinka ganin labarin sa da gurbin sa a cikin littafin ku saboda duk da ya dai kwazo ku yi bayani akan sa sai dai ku yi tawili wa mabiyan ku wa antum taktumuna kuna boyewa sai suka ce da shi to za mu maka tambaya sai Umar sai ce ku tambaya sai suka ce man sahibu Muhammadin ladhi yatihi min al-mala'ika wane ne wannan abokin Muhammadu da yake zuwa mai cikin mala'iku mun ji an ce akwai wani wanda yake kawo masa wai wahayi ka ji fa kai dan Allah izgilanci wai wahayi wai wahayi waye ne qala jibrilu sai Umar ya ce jibrilu ne fa qalu sai suka ce zaka aduwunna wannan ai makiyin mu ne yutli'u Muhammadan ala asrarina shi yake zuwa yake dauko sirrin mu yake ga Muhammadu وهو صاحب كل عذاب وخسف وسنة وشدة dukkan wata azaba da zaka ji labarin ta to Jibril ya kawo ta duk wani fari da yake samu mutane a duniya Jibril ya kawo shi duk wani yunwa da yake faruwa a duniya Jibril ya kawo ai ba mutumin kirki bane duk wani kifewa da ake na mutane Jibril yake jawowa lalle Jibril ba mala'ikan kirki bane wa inna mika'ila idza jaa jaa bil khasb wal maghnam amma mika'il in yazo sai yazo da abun alheri da ganima abinci ruwan sama kayan tsirrai da ganima sai umar sai yake cewa tarifuna jibrila amma wacin ke nuna muhammadan kaga umar da fasa yace ah ai kun san mala'ika jibrilu kun san shi amma kuma kuke inkarin muhammadu ta yaya aka yi kuka san jibrilu kuma ba ku san muhammadu ba da Allah ka duba irin wato mutum ya gaya ma magana a cikin abin da ya faɗa kuma ka ɗaure shi da maganar da ya faɗa to yaya aka yi kuka san muhammadu kuka san jibrilu amma kuma kuna inkarin muhammadu kalu da suka ce eh kwarai kuwa to shi ne sai umar yake cewa to shikenan fa akhbiruni an manzilati jibrila wa mika'ila min Allah azza wa jalla shikenan to ku bani labari me matsayin jibrila me matsayin mika'ila a gurin Allah a ajiye maganar muhammadu menene matsayin jibrilu me matsayin mika'il a gurin ubangiji muƙabala kenan ko to haka ake so a rinka yin muƙabala in kana muƙabala da mutum to ka duba cikin maganganun da ya faɗa ka ɗaure shi da shi baka da wahala sai ka je ka lalumo masa wani nafsi a nan ka kama ka kama a cikin maganar da yake faɗa in dai makareci ne to za ka iya ka da shi gaya min yaya matsayin jibril da mika'il yake a gurin ubangiji kalu sai suka ce jibril an yaminihi lalle mala'ika jibril a daman Allah yake wa mika'ilu an yasarihi shi ko mika'ila a hagun Allah yake kala umar sai umar sai yake cewa fa inni ushidu anna man kana aduwwan li jibril fa huwa aduwwan li mika'ila umar yace ni ko wallahi ina shaida muku duk wanda yake gaba da jibril to wallahi yana gaba da mika'ila kuma dan daman zaka ji ana cewa jibril wa mika'il jibril wa mika'il to inna ma dai haka ne ma ɗaya yana daman Allah ɗaya yana hagun Allah to ya zaka yi kai gaba da ɗaya gaba ɗaya kenan in kana gaba da hannun daman mutum to tabbas kana gaba da me da hannun hagun ɗin mutum ba yanda za ka zo ka ce jikin mutum wallahi ni hannun daman kawai nake so amma ba na sa hagun ɗinka zai yi baya so gaba ɗaya da haka duk wanda yake gaba da jibrila to ƙarya yake mika'ilin ma gaba yake da shi wa man kana aduwwan li mika'ila fa innahu aduwwun li jibril wanda kuma duk yake gaba da Mika'il to tabbas ko yana gaba da da, da Jibril wa man kana aduwwan lahuma duk wanda yake gaba da Mika'ilu yake kuma gaba da Jibrilu kana Allahu aduwwan lahu to Allah ma gaba daya abokin gabansa ne tunda duk shi ya turo su sai Umar ya koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sauri zai je ba shi labari gashi gashi abin da ya faru cewa ashe ashe a yahudawa suna kin jibrila ne sai jibrilu take ya riga man ya riga umar zuwa gurin manzon Allah ma da wahayi tuntuni yace ai kaji kaji kaji abin da ya faru Allah ya saukar masa man kana aduwwal li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin na kawo mana wannan kiso shine dan nuna mana sababin saukan waɗannan ayoyi din gaba daya Umar yana zuwa yana ba da labari sai manzan Allah yake ce da shi laƙad wafaƙaka rabbuka ya Umar. Kai Umar, lallai Ubangijinka ya dace da kai. Ka ji wata magana fa kai? Laƙad wafaƙaka rabbuka. Ubangijinka ya dace da kai ba wai fa ka dace da Allah ba. A Ubangijinka ya dace da kai. Ka faɗi magana Allah ya goyi bayanta. Wannan yana cikin muwafaƙa ta Umar kenan. kaga ashe anan abin da nake so ku fahimta ba Umar ne ya fara cewa lallai cewa duk wanda yake gaba da Jibrila hakika yana gaba da Mika'ila wanda ko yake gaba da Mika'ila hakika ba yana gaba da Allah sai kuma ga aya ta zo ta goyi bayan wannan abin da ya faɗa aya ta gaba ma gaba za ta fitowa fitowa fili ma dangane da abin da shi Umar din ya faɗa sai Allah sai Umar yake cewa lalle lalle lalle ubangiji manzo Allah yake cewa lalle ubangijinka ya dace da kai sai Umar yake cewa laqad ra'aytuni ba'da zalika fi dinillahi aslamu min al-hajar Umar ya ce wallahi bayan wannan sai na gani akan addinin Allah ina da ƙarfi sama da dutse wallahi na riƙe addini da ƙarfi ƙarfin taurin da nake da shi akan lamarin addini na fi dutse kuma wa sadaka Umar Umar yayi gaskiya wannan hadisi Imam Ibn Jarir Tabari ya kawo cikin wato tafsirin sa da kuma sauran malamai cikin tafsiran su Allah ya musu rahama to a nan gurin kun ga dalilin saukan ayan kenan gaba da mala'ika da mala'ika Jibrilu ake yi su Yahudawa kenan shine Allah mai da martani to aya ta gaba kuma sai Allah ya ce mai kuma man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal na'am fa inna allaha aduwwun lil kafirin shikenan ma Allah ya rufe zance ya ce man kana aduwwan lillah duk wanda yake gaba da Allah wa malaikatihi da kuma mala'ikun Allah, wa rusulihi da kuma manzannin Allah, wa Jibrila yake kuma gaba da Jibrila, wa Mika'ila ko wa Mikala da kuma Mikala. Khassahum Allah tabaraka wa ta'ala bi zikir, Allah ya keɓance Jibrila da Mika'ila da ambato ne a nan bayan da ya ambaci mala'iku ko? Ai sun shiga cikin mala'ika ko? To amma sai sake cewa Jibrila wa Mikal me yasa Allah ya kebance su da ambato saboda matsayin su da darajarsu a gurin Allah kamar yadda Allah ce hafizu ala salawati was salati wusta Allah ce ku tsare ku kiyaye salloli duka sannan kuma sai ce da sallar la'asar ah sallar la'asar ba ta shiga wancan bane ta shiga amma sai yake cewa da la'asar wannan yana nuna mana muhimmancin sallar la'asar nan ma da yace man kana aduwwan lillahi wa malaikati da mala'ikun Allah kaga da Jibril da Mika'il da Israfil da wayewa duk sun shiga ko ya gama zance ai sannan sai yake cewa wa rusulhi manzannin Allah duka sai zaki cewa wa jibrila wa mikala da jibrila da mikala dan a nuna maka suna da tsada suna da muhimmanci a gurin Allah tabaraka wa ta'ala raddi ne akan yahudawa kuma goyon baya ne akan ra'ayin Umar dan ya ce duk wanda yake gaba da Jibrila to yana gaba da Mika'ila sai Allah ya goyi bayan ra'ayin Umar da yake cewa lalle duk wanda yake gaba da Jibrila da Mika'ila to fa inna Allaha aduwwul lil kafirin shi kuma lalle Allah abokin gaba ne ga dukkan kafirai sai ya nuna cewa gaba da mala'iku ashe kafirci ne tunda ya ce lil kafirin lalle Allah yana gaba da me da kafirai abin da nake so ku hararo a cikin wannan ayar kaga ai su Yahudawa ba su fito karara suka ce suna gaba da Mika'ila ba ko amma istinbatin Umar da fahimtarsa ga Alqur'ani da magzan Alqur'an da maqasidul Qur'an sai yake cewa in dai kai gaba da mala'ikan Allah guda shi da Jibril to daidai yake da kana gaba da me da Mika'il kaga Allah sai ya goyi bayan ra'ayin Umar din yace eh gaba da jibrila gaba ne da mika'ila sannan kuma ya musu kudin gora gaba ɗaya ce dukansu an rane kafirai ne saboda suna gaba da mala'ikun Allah ina fatan muna fahimta wannan aya din tana nuna mana wato a a a a a wato muhimmancin waɗannan mala'iku sannan kuma da irin yadda Allah madaukakin sarki ya keɓance su da ambato da kuma raddi ga su Yahudawa ta yadda suke gaba da waɗannan a uslubin alkur'ani yakan yi haka ɗin kamar misali yayi yayi ya faɗi magana general sannan kuma yayi specifying wannan shine kamar an yi generalizing sannan aka yi specifying aka kawo abun aka aka yi talaki sannan aka yi taksisi kenan kamar yadda Allah cewa fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman kaga da yace fihi ma fakiha kaga fakiha ai ana nufin kayan marmari da annakhl da rumman duk ba suna cikin fakiha ba to uslubin alqur'ani yakan yi irin wannan din fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman kaga anan gurin wannan yana nuna mana cewa wato gaba da a jibrila da mika'ila daidai yake da gaba da sauran mala'iku gabaki daya manzo Allah ya faɗa cikin hadisi riwayar bukhari yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da wani waliyina masoyina to ina shaida masa ya shirye shirin yaki da ni mala'iku ko waliyan ubangiji ne masoyan Allah ne tabaraka wa ta'ala an gane ko wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudsi qudsi laysa lahu kifahu kifa'u kamar yadda Hassan ibn Thabit yake yake faɗa da a cewa jibrilu shine dan sakon Allah da Allah yake turo shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace wa ruhul qudus sai sake cewa wa ruhul qudus kaga ruhul qudus ga shine jibril kuma an gane ko yawwa to mala'ika jibrilu dukkan annabawa ga baki daya shi yake alaka da su shi yake kawo musu wahayi shi Allah ya zaba aka ce kamar yadda Allah ya zaba manzon Allah a cikin mutane sallallahu alaihi wasallama to shi kuma mala'ika jibrilu shi ma haka Allah madaukakin sarki ya zabe shi a cikin mala'iku shine babba suna girmama shi mala'ikun aka ce jibrilu ne zo zance ya kare kamar yanzu a cikin mutane a ce ga Muhammad ya zo to zance ya kare ya riga ya rufe kofa sallallahu alaihi wa alihi sallama to kalmar jibrilu akwai a luga luga guda goma akai kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sa sauran malamai jibril din nan akan ce jibril kamar yadda yake nan a rubuce ko akan ce kuma a a jibril ko ka ce jibril ko ka ce jabaril akwai jibril akwai jabaril ji da kuma ja sannan akwai jabra'il jabra'il sannan kuma akwai jabra'ilu ko jabra'ila babu yaɗin kun gane wancan il jabra'il wannan kuma jabra'ila sannan kuma akwai jabra jabra'il bil tashdid ala lam kenan jabra'il akan iya ce jabra'il a maimakon jabra'ila sannan kuma akwai jabra'ila jabra'ila maimakon jabra'ila a jabra'ila sannan kuma akwai jabra'ila din jabra'ila kamar yadda muka da akwai kuma jabra'il jibra'il da ya'un guda biyu jibra'il akwai kuma jibra'in jibra'in na na ne a ƙarshe ba la ba akwai kuma jibri'in bin nun jibri'in shine ake cewa jibril ake sa mutane suna jibril ko wasu ce jibril wasu ce jibril to akwai jibri'in ne bin nun waɗannan su ne lugogi guda goma da suke kan wannan suna duk wanda aka ambata ya zo kaga mika'ila ana ce mikala kuma yanzu a nan gurin ai yake cewa ko akwai inda yace mika'ila to amma kuma sai yazo yace mikala anan jibrila wa mika'ila amma nan kuma jibrila wa mikala ka iya cewa jibrila ka iya cewa jabra'il ka iya cewa mika'ila ka iya cewa mikala an fahimci wannan to sai Allah ya ce me kuma ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولقد أنزلنا إليك آيات بينات حقيقة من سوكر غريك آيوي بيننو وأن سكي واضحات مفصلات بالحلال والحرام والحدود والأحكام من سوكر مكة دا آيوي وأن سني بياني دلا دلا أفيلي sama da fitowar rana lokacin da take tsakiya sun yi tafsili sun rarrabe tsakanin halal da haram sannan sun kawo dokoki da iyakokin Allah wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun ba wanda zai kafirce waɗannan ayoyi wannan biha na zamiri na ha yana komawa ne kan al-ayat din ba wanda zai kafirce waɗannan ayoyi illa al-fasiqun sai waɗanda suke fasikai al-kharijuna an amrillahi azza wa jal waɗanda suka fita suka ki su bi da'a wa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala aw kullama ahadu ahadan yanzu al'amarin haka yake a gurinsu duk lokacin da suka ɗauki wani alkawali a wa kullama ahadu ahadan yahudawa kenan sun ɗauki alkawari cewa la in kharaja muhammadun la yu'minanna bihi lalle idan muhammad ya fito za su yi imani da shi har ma suka ce za su haɗa kai da shi su yaƙi sauran mushrikai falamma kharaja kafaru bihi amma yayin da muhammad ya fito sai suka kafirce masa aw kullama ahadu ahadan yanzu duk lokacin da suka yi wani alkawali nabadahu fariqun minhum sai wasu bangare daga cikin su sai su watsar da wannan alkawari shine tarahahu wa naqadahu su kwanci alkawarin bal aktharuhum la yu'minun bari dai da yawa da yawa daga cikin su ba sa yin imani da Allah kuma haka din lamarin yahuda yake da wahala kaga ba yahuda ya musulunta inna sharra dawabi inda allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Allah yake cewa su kullum idan kai alkawari da su to sai ka ga suna walwale wannan alkawari fi kulli marra a kowane karo in sun zo sai su warware alkawarin da suka yi ba su alkawari guda daya wa hum la yattaquna ga rashin tsoron Allah babu takawa a tattare da su yanzu dan Allah tunda Allah ya sifanta su da cewa ba mu'minai bane kuma ba su da wato rike alkawari sai yanzu mai yadda cewa wai Yahudawa su ne za su kawo mana wani tsari kuma su ce sun yi alkawari za su tsaya akan wannan tsarin kuma mu yadda Allah ya sifanta su ha'ilai Allah ya sifanta su makaryata Allah ya sifanta su mayaudara Allah ya sifanta su macuta Allah ya sifanta su mahandama Allah ya sifanta su ‘yan babakere, Allah ya sifanta su masu gaba da addinin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. amma duk wannan bai wadata ba ga musulmi su zo su tsaya su ce wai za su yi rayuwa ne irin ta yahudawa kaga mutum gaba ɗaya tsarin sa tsarin yahudanci shi abin da yake masa sha'awa yahudanci mutum ya iya duk wani abu da ka sani na duniya da arkan yahudanci duk ya iya amma an zo maganar addini zero a kansa ƴaƴanka suna fita suna girma kawai kokari kake ka sasu a makaranta su je su iya tura turanci ba ruwanka da karatun addini gaba ma kake da karatun addini wallahi akwai mutumin da ƴaƴansa suna zuwa masallaci akai akai akai akai yara Allah ya azurta shi da shi akai akai akai suna zuwa masallaci da yaga sallar zance zuwa makarar masallaci kai sai hana su yace yana jin tsoron kar su zo su zamanto ƴan terrorist ƴan ra'ayin riƙau na addini ya hana yaran nan zuwa masallaci kada kada amma makarantar boko kullun da asusu ba direba yana nan yana jira yana gengedi a kofar gida zai kai su makaranta mai tsada wallahi alazim nake ga maka wannan magana ba kabila ba shi rantsuwa kaga mutum bai damu da addini ba kwata kwata a rayuwarsa mu kam Allah ya sani wannan abin yana damu saboda mu dai ba wani abin da zamu yi a rayuwar in ba addini ba wallahi mala in kaga na je kasuwa ina neman kuɗi ina nema ne dan in kare mutunci na da daraja ta na samu na yi addini idan kaga na je na yi aikin gwamnati a ofis ina zuwa ne in samu abincin da zan ci in rufa wa kaina asiri ba sai na je na yi bara ba wannan din ina yi amfani da shi a duniya ya rufa min asiri amma babban target ɗina shine addini idan ka ga na je kasuwa na bude shago ina cewa zo ka saya zo ka saya duk wannan hanya ce da nake nema ta tsora ni akan in yi rayuwa mai kyau kar in shiga kaskanci da zan tsora wani nauyi in samu in taimaki wani in taimaki addini na amma babban abin da yake gabana shine addini to dan me yasa ba za mu ji zafi ba idan muka ga ƴan uwanmu ba su da kishin addini a ga mutum kwata kwata a rayuwarsa ba da tsarin addini shi ba ya zuwa masallaci gurin da ake karatu ba za ka ji kasa ɗin wazi ba a motarsa idan ka je falon sa ba za ka ga kasa sukan karatun malamai ba flat flat na malamai babu amma za ka tarar da na wasan kwaikwayo za ka tarar da rufe wato mai na turawa za ka tarar da batsa za ka tarar da rashin mutunci har ta kai ga yanzu wai yau mutane saboda tsabar yahudanci wai bulun bai ya kunna bulusum yana ganin yahudawa yanda suke yi wai suna morewa mata shi ma yana da tasa wanda ya je ya sayo ta bari ya zo ya haka da ita me amfanin wannan sallah asubahi ba zai je ba bata dame shi ba idan kaga yana da alaka da masu addini to mutuwa aka masa eh a idan an masa mutuwa kan dole ne fito na ce a taimaka da Allah ya masa mutuwa a zo a ɗebe masa wannan gawar dan kanta masa wari a gida amma shi ba zai ba wani dan wake ban labari ba wai wani aka yi mai waya aka ce da Allah wani mun tabga ma waya da sabon mu ji ka dauka ba waya ta ka aka shiga ba daya har karfe goma abokin sa yake ga masa yace kai amma da Allah ya she ai ni ba na bude waya ta da safe wallahi babban matsala bude waya kana bude waya wai sai abu goma waya wai a ce ma wai ana gayyata ka jana'iza wai wani ya mutu wai ka je wai wai ka je ka je kai jana'iza yace wallahi ni saboda haka wani ba na bude waya ta ka ji abin da yasa baya bude waya kada kada a buga masa waya a ce an yi mutuwa ya je jana'iza shi a duniya abin da baya so a gayyace shi jana'iza je makabarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yanzu wannan yana so in ya mutu kuma ku zo ku dauke shi ku binne ai shi yasa wasu mutanen unguwa sun burge wani mutum baya baya kula kowa kasa akwai irin waɗannan kwamarat din mutane kwamarat shi wai kwamarat ne ba yi magana da kowa ba da alaka da kowa yazo da motar sa tinted glass yu kafin yazo da an riga an bude masa gareji wani ma yana da remote da yake dannawa garejin ma ya bude yazo ya shiga gida kawai shikenan ya je gurin iyalin sai yana da abin da zai yana da kayan kallo yana da satellite yana da computer yana da internet yana da komai yana da abin da zai dauke mai kewa bai zai fito da shi kofar gidanka ba ruwansa da zuwa kan salawa dan makarantar da ya firamare sakandare jami'a ba a koya masa muhimmancin zuwa kamsu salawati ba daga me zai je yi baya yi baya komai jana'iza baya zuwa ba sa magayyatarsa ballantana wani shanu na uwa ana nan wata ran sai Allah ya jarrabe shi wani dan sa ya mutu babba a gidan murus Allah ya dauke shi lamarin Allah sai shi ai sai ya fito da safe ya duba dama ya duba hauni ya duba sama ya duba ƙasa sai fara bin makota na cewa to ai an masa mutuwa ne da Allah zai masa wankan gawa Allah da hikima irin ta sa mutanen unguwanni da kasan sun hada baki da yake kowa abin ya dame shi kowa sai shi to muna zuwa alhaji muna zuwa aka shimfiɗa tabarma wannan tabarma sai dai awaki su take tara ta ba wanda ya zo ya jira ya jira ya jira suka ki zuwa ka san me yayi sai ya hada gawa ta sa shi bai iya wankan gawa ba tunda bai je inda za a koya mai ba yana ganin kai da kake zuwa makaranta kana zuwa karatu baka da aikin yi ne wankan gawa ko ba a koyan sai a masallaci sai a makaranta shi ko bai yadda da zuwa masallaci da makaranta ba gani yake kai talaka ne miskini ne baka da aiki da kana da ishi sun maka yawa ba za ka samu zuwa masallaci ko makaranta ba ya haɗa gawa sai rungumo ta da iyalinsa suka jefa ta a but ya fita sai cikin gari gidan iyayensa yana kuka yana zubar da hawaye aka yi aka yi ce ai wane ne ya mutu sai uban sai sha me ya faru ba masa wanka a unguwarku ba ba mutane ne ba musulmi ne sai ce baba na ina iz ba su zo ba sai uba ya ce wallahi sai ka koma can ka je makotan ka su yi wa ɗanka wanka mu dai nan abin da za mu maka sai dai mu je mu maka taziya mu je mu maka gaisuwa saboda shi kansa uban an kai masa kukan shi haka ya gamu da damuwa mutumin nan a takaicen takaicewa dai sai abokanan su yan ofis din sa ya buga waya suka zo suka karanta gawar suka je suka kai ta yanzu da Allah bai amfani wannan rayuwar mutane bai kuka dauki duniya ne wai malam me duniya ga mu me duniya me ka dauki duniya me kake tsammani in jin dadi ne fa babu jin dadi a cikin duniya wallahi mutuwa ake yanzu yanzu zaka dauki lemo da zaki ka sha ka sha ka sha ka ji dadi kana jin dadi ana baka daci dan daren kana kana sha a baki zaka manta da wancan zakin da kace haka ne yanzu yanzu kana cikin ni'ima kwanci hankali lafiya lafiya mun yi karatu da kai lafiya ba matsala kana komawa gida Allah dora muka masifaffan ciwon ciki Allah kiyaye za ka manta da yanzu lafiyar da Allah ya baka da manta za ka za ka kamar tun da aka halici duniya baka da lafiya ne ta mai rayuwa ciki ai malam duk wanda bai dace da bin seti ta hanyar addini ba ya hasara wallahi ya kamata mutum ya zubar da hawaye akan wannan Allah ka dora mu akan hanyar musulunci ka raba mu da hanyar yahudawa sai Allah ce mai kuma ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نعم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نعم آية
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نعم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم رسول min indillah yayin da manzo ya zo musu daga gurin ubangiji wannan manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan aikakke ne daga Allah ko shakka babu musaddiqul lima ma'ahum mai gaskata abin da ke tare da su na littafi dan bai zo ya karyata attaura ba ya gaskata attaura sai dai littafin manzon Allah din ya shafe attaura saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم sai gashi wasu daga cikin waɗanda aka ba wa littafi cikin Yahudawa nabaza sun jefar ko nakaba sun warware alkawalin da suka yi na bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama suka jefar da kitaballahi wara'a zuhurihim suka jefar da suka warware alkawarin Allah suka watsar da alkawarin Allah din wara'a zuhurihim a baya bayansu hatta kitab Allah nasu din na attaura yayi bayani akan zuwan manzon Allah amma nabazuhu wara'a zuhurihim suka jefar da attaura din a bayan su suka kisu aiki da ita wasu kuma suka ce kitab Allah huna bi ma'anar Qur'an suka jefar da alqur'ani ba su yarda da shi ba ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san da wannan littafi din ba ko ka ce ka annahum la ya'lamun ai ka annahum la yaqra'una at-taura kamar ba sa karanta at-taura wala ya'maluna biha kamar ka ce ba su aiki da attaura kamar ba su taba jin labarin annabi Muhammad ba a cikin attaura wannan shine sifa ta Yahudawa cikin makirce makircen da suke yi shine hana mutane yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata wani mutum mai suna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka yi dace suka dace da kirista a nan su ma kirista ba su yarda da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam suka karyata annabi Muhammad suka karyata abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo shi su kuma Yahudawa suka karyata Kirista din suka karyata annabi Isa suka ce na na Maryam ma mazinaciya ce wallahi haka Yahudawa suka faɗa amma yanzu wai kaga wai da Kirista da Yahuda ba Yahude da Kirista wai sun haɗe baki wai a duniya dan su yaki musulunci kun ji sifar su ko an ce utul kitab ana nufin me waɗanda aka bawa littafi ko walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum ko minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun Allah ce walau amana ahlul kitab da a ce mazuwa littafi waɗanda aka ba su littafi za su yi imani lakana khairan lahum wallahi da imanin nan da manzon Allah da za su yi shi yafi musu alkhairi amma Allah ce minhumul mu'minun a cikin su din akwai waɗanda suka yi imanin wa aktharuhumul fasiqun amma da yawa da yawa daga cikin su fasikai ne masu kin bin dokan Allah ya khurujuna an ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala to ba ma wannan ne kadai sifar su ba ga wata sifar kuma sai ce me واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان na'am وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه نعم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم نعم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق نعم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير نعم لو كانوا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان bayan wancan abin da suka yi sannan kuma su Yahudawa sun bi abin da shaidanu suka karanta kalmar tatulu ana nufin talat ne fi'ili mudari'i ne amma yana nufin fi'ili madi kamar yadda larabawa sukan kawo fi'ili mudari'i amma suna nufin madi ko su kawo madi amma suna nufin mudari'i su sanya madi gurin mudari'i ko mudari'i gurin madi sun karan sun bi abinda ma tatulu shayatinu ala mulki Sulaiman abinda shaidanu suka yi ta bi kalmar tatlu a imam al-tabari a cikin tafsirin sa yake cewa a tatlu akan iya fassara ta da wato ittiba wato sun bi abinda shaidanu suka bi na sihirce-sihirce da suka ƙulla na ƙarya ala mulki Sulaiman a zamanin mulkin annabi Sulaiman Yahudawa sun bi abin da shaidanu suka kirkiro suka ratayawa annabi Suleiman a lokacin mulkinsa ku biyo mu fassara ayar sannan mu shiga sabanin malamai akan ayar saboda akwai rikici wajen fassarar ayar sai ce wa ma kafara Sulaimanu shi Sulaimanu na biyu shine fa'ili ko sai ce Sulaiman bai kafarta ba to anan gurin yaya aka yi aka ce Sulaiman bai kafarta ba to da mun karanta an ce Sulaiman ya kafarta ne kun ji cikin maganganun da muka faɗa Yahuda sun ce Sulaiman ya kafarta to abin da ya faru shine Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama cikin fasahar da fahimta Al-Qur'ani yace wannan magana cewa wa ma kafara Sulaimanu dalili ne karara da yake nuna cewa lalle sihiri kafirci ne saboda an samu riwaya ingantacciya da Yahudawa suka zo suna ba da labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna ba da labari akan annabi suka ji suna cewa kun ji wannan mutumin wai yana cewa Sulaimanu dan Dawud suna cewa wai annabin nan yana cewa wai Sulaimanu dan Dawud wai shi ma annabi ne suka ce wa ma huwa illa sa'irun suka ce Sulaiman ba kowa bane matsafi ne kawai ma'ana Yahudawa cikin bata annabawan Allah da suke yi yau kuma gashi sun danganta sihiri wa annabi Sulaiman abin da nake so ku gane kenan to shine Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaiman fa ba kafiri bane dan yin sihiri kafirci ne walakin da shayatin kafaru sai dai su shaidanu su ne kafirai don su ne suke tsafi su suke sihiri kenan wanda yake tsafi yake sihiri kafiri ne kamar yadda malamai suka faɗa yu'allimuna nasa sihr suna koyawa mutane sihiri dan koyawa mutane sihiri bai halatta ba yin aiki da sihiri bai halatta ba kai wa ma unzila alal malakaini a wata kira'ar wa ma unzila alal malikaini maimakon malakaini amma anan wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut fassara guda biyu ko ka ce ai wattaba'u ma unzila alal malakaini bi babila harut su ne hudawa da har yanzu sun bi kuma abin da aka saukar wa waɗannan mala'iku guda biyu a garin babila babila din a ga- wani gari ne a iraki sun bi kuma abin da aka saukar wasu mala'iku guda biyu masu suna haruta da maruta menene aka saukar musu an saukar musu da sihiri su koya wa mutane sihiri don jarrabawa to sai su suka ɗauki wannan sihiri suka mai da shi shine abin yin su ɗaya kenan ko kuma ka ce wa ma unzila alal malakaini wannan maɗin ta zama nafiya waccan maɗin a fasara ta far- ta farko ta zamanto mausula ce bi ma'anar labi wanda haka ibnu jarir tabari ya tabbatar a cikin tafsirin sai bayani mai tsawo ya fifita cewa wannan maɗin tana nufin allazi ne wa ma unzila alal malak- malakaini idan ka dauke ta wannan maɗin tana nufin nafiya ne kenan Allah bai saukarwa waɗannan mala'iku guda biyu a garin Babila Haruta da Maruta bai saukar musu da sihiri ba. To, amma wacce fassara ɗin kamar yadda wasu malaman suka faɗa ita ce tafi inganci. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya ƙula inda ma nahnu fitnatun fala takfur. Wannan Haruta da Maruta ɗin wasu suna ganin cewa ba mala'iku bane ba. kamar yadda zamu zo mu yi bayani harut da marut suna nufin suna ganin cewa ba mala'iku bane ba wasu suna cewa ai a a a bayi ne daga cikin bayin Allah kan wasu bayin Allah ne salihai masu suna harut da marut akan yi musu jam'i da hawarit da mawarid hawarit da mawarid وما يعلمان من أهل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ba sa koyawa wani daga cikin mutane sihiri har sai sun ce da shi to karfa ka kafirta ni ina da ra'ayin cewa din waɗannan mala'iku ne na bi ra'ayin malaman da suke cewa haruta da maruta mala'iku ne amma akwai wanda suka ce fa ba mala'iku bane sabani ne mai tsanani mai ƙarfi amma dai dan in takaice mana sakon nan gaban insha Allah ɗaliban ilimi in mutum ya je karanta tafsirin ayar zai gani dan wannan ayar sai kai sati ba baka gama karan- karanta maganganun malamai akan ta ba to amma idan na ɗauki cewa mala'iku ne dan in ji daɗin fassara ta ni wanda ya ce ba mala'iku bane kaga sai ya fassara sa a, sai ya sai ya fassara ta wancan taujihin kenan to idan muka ɗauka mala'iku ne wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun ba wanda suke koya wa sihiri din nan sai sun ce da shi kafin su koya mai sihirin inna ma nahnu fitna mu fa Allah ya turo mu ne dan mu zamanto jarrabawa ne gare ku inna ma nahnu fitnatun lalle Allah ya turo mu mu zamanto jarrabawa ne a gare ku fala takfur to kada ku kafirta ai fala ta ta'allami sihira ko fala ta ta'allamu as-sihr kada ku koyi sihiri fa ta'amalu bihi ku yi aiki da shi fa takfuru sannan kuma ku kafirta kalmar alfitna a larabci ana nufin al-ikhtibar Allah fa ya turo mu ne dan mu jarrabe ku fa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji amma su yahudawa sai suka yi taurin kai suka ki su bi abin da su waɗannan mala'iku suka gaya musu sai suka koyi abin da zai raba tsakanin mutum da matarsa dama haka sihiri yake in an yi sihiri ana raba tsakanin mutum ne da matarsa wa ma hum lalle su as-sahara matsafa ba su isa ba bi zarrina bihi ba su isa su cutar da wani bigi da wannan sihiri ba min ahadin kowaye wannan ahadin din da kira ne ba za su cutar da kowaye ba illa bi idnillah face da izinin Allah da iliminsa wa takwinihi da kuma ainihin wato tsarawarsa wa yata'allamu da ma yadurruhum sai suke koyan abin da zai cutar da su na sihiri wala yanfa'uhum kuma abin da bai zai amfane su ba wala kada alimu haƙiƙa yahudawa sun sani lamanishtarahu duk wanda ya zaɓi sihiri ya zaɓi aiki da sihiri ma lahu fil akhirati min khalaqa lalle ba shi da rabo a lahira ba shi da gidan aljanna ma lahu fil jannati min nasib kenan ba yi da rabo a gidan aljanna wala bi'sa ma sharaw bihi tir da abinda suka canja da shi ko suka saya da shi an fusahum rayukansu law kanu ya'lamun da dai a ce sun sani wallahi sun yi hasara su watsar da imani su dauki sihiri wallahi sun yi hasara kwarai da gaske ولو أنهم آمنوا إلى ما دا أشي سنجي إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن سبر سهري سبر أيكي دا سهري su yi imani da alqur'ani da alqur'ani yayi hani akan sihiri wattaqau kuma su ji tsoron Allah lamasubatun min indillahi khair to da ladan Allah shi ya fi musu alkhairi kalmar masuba ana nufin lada lakana sawabullahi iyahum khairan lahum lallai da ladan Allah a gare su shi ya fi alkhairi gare su lau kanu ya alamuna da sun san haka din wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman Ibn Abi Hatim Allah masa rahama ya fadda hadisi daga al-Ashaj daga Abu Usama an al-A'mash daga Minhal daga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Abbas Abdullahi Abbas ke cewa an yi wani marubuci sakatare na Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yana rubuta komai da umarnin Annabi Sulaiman duk abin da ya rubuta sai ya dauka sai ya sashi a gargashin kujerar Annabi Sulaiman a wata riwayar aka ce dauka yake sai ya sashi a karkashin sallayar da ko buzun da Annabi Sulaiman yake sallah a masallacin shi duk kayan sakatarancin file file din da yake rubutu sai ya sashi sai aji falamma mata Sulaiman yayin da Allah ya dauki ran Annabi Sulaiman alaihi salam sai shaidanu suka yi wuf suka je suka ɗebe wannan takardu na sirri na annabi Sulaiman sai suka samu duk tsakanin layi biyu layi ɗaya layi biyu ko tsakanin layi da layi sai suka yi ta rubuta bayani da sihiri da kafirci ma'ana idan an zo an karanta takardun nan na annabi Sulaiman za a ga bayanin goyon bayan sihiri da kafirci kenan sai suka ɗauki takarda kuma suka yi ta yaɗawa cikin mabiya suka ce hada alladhi kana Sulaiman ya amalu bihi wannan shine abin da Sulaiman yake aiki da shi dama ashe tantagaryen matsafi ne bayan mutuwar Sulaiman sai suka cewa ashe Annabi Sulaiman ya rudi mutane da tsafi shi yasa muke gani yana kiran aljanu shi yasa muke gani yana jin maganar tururuwa dan Annabi Sulaiman in ya ga dama sai kira aljanu ya tara su in ya ga dama sai aiki huda huda kaji da tsuntsaye da komai duk yana jin maganganun su iska in za ta kata kana iya ga dama zai yi tafiya daga nan zai je Lagos iska ce sai ta dauke shi yana tafiya akan iska shi kuma Allah ni'imar da ya bashi kenan duk wani abu da ka sani yana mulkarsa dan ya tarabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ba ni mulkin da ba wani dan adam da zai same shi a bayana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai wani shaydani shaydan aljan sai ya zo yana so ya rikitar da manzan Allah a sallah ya mai wasi sai manzan Allah sai ya cafke shi da ya cafke shi ya zo da shi masallaci sai ya ɗaure shi ya ce zan ɗaure ka anan gobe yaran madina su zo su ganka su jajjefe ka sai ce amma kash sai na tuno da addu'ar ɗan uwana Suleimanu annabi Suleimanu ya yi addu'a Allah ya sanya aljanu su zamanto ƙarƙashin kulawarsa da mulkinsa. yanzu idan dai haka na ɗauke ka na ɗaure ka har yaran madina suka zo suka ganka wannan ya nuna na shiga wani rabo na suleiman da aka sai annabi ya kyale shi ya sake shi da aka sai yahuda suke cewa ashe da mun suleiman abin da ya mana kenan ashe matsafi ne sihiri yake yi malam jahilai sai suka yi ta kafarta annabi suleiman suka ce ashe kafiri ne amma malaman banu isra'ila a wannan lokacin masu tsoron allah masu imani da annabi suleiman na gaskiya sai suka ce sam ba su yadda ba wannan takaddun ba maganar Suleiman bane ba dole akwai wani abu malam ka san idan ka yadda da mutum ka amintu da manhajinsa da tsarin da yake tafiya yayin da aka ce da kai ya ce kaza ko ya aikata kaza zaka ce kai ban yadda ba dole akwai wani abu da aka kulla in dai ba shine yazo yi maka bayani karara ba suka ce sam ba ka bane ba amma jahilai suka ci gaba da zagin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam to wannan bayanin shi ta dalilinsa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gaya wa sahabbai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya wata ba'umatul shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman a wata riwayar cewa Abdullahi dan Abbas ke cewa shaidanu sun kasance suna satar wahayi satar labarin da Allah madaukakin sarki yake bawa mala'iku don su isar wa annabawan Allah a sauko da shi ƙasa. idan sun sato kalma ɗaya sai su sauko su cakuɗa ta da ƙarya casa'in da tara a wata riwayar sai su hada da ƙarya guda saba'in mutane su ɗauka su tai sai annabi suleiman sai ya gane aljanu suna wannan sai ya ƙwace dukkan abin da aljanu da yahudawa suke amfani da shi na sihiri da kayan tsafi ya kwakwace ga baki ɗaya dan ya ji zance yana ta yaduwa cewa ashe sihiri daidai ne ashe tsafi daidai ne saboda malam duk duniya fa ba wanda kai ba yahudi tsafi ku gane wannan sakon da ake so a kai muku gare shi kenan duk duniya duk wani matsafi yana bin bayan ba yahudi ne su ne manya manyan matsafa annabi sulaiman ya kwace takardun ga baki ɗaya sai ya je ya tona karkashin kujerarsa ta mulki karagarsa ta mulki da ya tona sai ya zuba takardun nan ya bulle su yayin da Allah ya ɗauki ran annabi Sulaiman sai wani cikin shaidanu sai ya rikide ya je samu Yahuda ake cewa ala adullukum ala kanzi Sulaiman kuna son ba ku labari dangane da taskar annabi Sulaiman wanda babu wata taska in ba irin tashi ba suka ce eh sai ce to ku je ku tona ƙarƙashin kujerarsa kar ku manta abin da ya kwace din kayan tsafe-tsafe ne da kayan sihiri yadda ake tsafi da sihiri ya kwace ya hana su ya dora su akan tauhidi da haka shi wannan shaidani wannan aljani sai ya maza maza ya ce aje a tone karkashin kujerar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam za a tarar da waɗannan abubuwa da suka ce su je da shi sai ya ɓoye ya ce ba za shi ba shi shaidani ya ce shi ba za shi ba saboda ka'ida ne na mutum zamanin annabi Sulaiman duk wani mugun mutum aljani idan ya zo ko shaidani bai isa ya zo wannan kujerar mulki annabi Sulaiman ba sai ya kone ga baki daya wannan kuma haka Allah ya ba annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam sai su mutane sai suka je suka tone karkashin kujerar annabi Sulaiman suna budewa malam sai suka ga kayan tsafi kayan sihiri suka ce tab ashe da mun abin ba an yi ba a yi ba ashe daman Suleiman matsafi ne ashe daman da tsafi yake mulkan mu ashe abin da yake yi kenan to shikenan mu ma abin da zamu bi kenan sai Allah ya saukar da wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman yana bawa annabi Muhammadu labari ne akan sharrin Yahudawa tun da abin da suka yi ta kullawa suka yi ta yi kun ji wannan malamai suka ce waɗannan riwayoyi gaba ɗaya da muka faɗa riwayoyi ne da aka ciro su daga gurin ahalin kitabi amma ba su ci karo da abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bari ma wasu daga cikin riwayoyin sun samu muwafaka daga cikin alkur'ani da sunna da yake da suke bayani da soshi da suke bayani akan tsarewa da Allah ya wa annabi Sulaiman cewa lalle ba mutum ne mai aikata shirka ba kuma ba matsafi bane ba kuma mun tabbatar a cikin alkur'ani akwai aya da Allah yake faɗa cewa ashe aljanu suna satar rance walaqad zayyana waje walaqad ja'alna fi samai burujan ko wa zayyana halin nazirin wa hafizna min kulli shaytanin rajim illa man istaraka sam'a fa atba'ahu shihabun mubin kaga wannan ya nuna cewa ashe aljanu suna zuwa suna satan shi zance din a wata riwayar wannan fadin wa ma unzila alal malakaini din abinda ake nufi da ma unzila alal malakai ai lam yunzil alaihim as-sihr kamar yadda wasu malaman suka fassara ai ba za a ce an saukar da sihiri ga ainihin wato mala'iku ba saboda su mala'iku ai malamai ne na imani masu kore kafirci shi ko sihiri ai kafirci ne ba addini bane sihiri ya za a yi a ce an saukar da sihiri ga mala'iku wannan matsala ce ga waɗanda suka ce waɗannan mutanen mala'iku ne haruta da maruta idan ka ce haruta da maruta mala'iku ne ko to yaya za a yi a ce kuma Allah ya saukar da sihiri ga mala'iku wannan ba matsala ba ce imam al-qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa a cikin ayar akwai taqdim da ta'khir ne yadda ayar ya kamata ta zamanto a fassara fa ba wai yana cin gyaran yaya uslubin ayar ke ba a fassara dan ka fahimta yadda ayar take wa ma wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman kaji ko sai ka ce wa ma kafara sulaiman wa ma unzila alal malakai ne haka yake bata a fassara za ka fassara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai ka ce wa ma kafara sulaiman wa ma unzila alal malakai ne walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bi babila haruta wa maruta imamul qurtubi kenan Allah masa rahama shi haka yace ayat take sai sa ayat akwai takdim ne da ta'khir to amma imamul bagawi Allah masa rahama yace za a yi tawili guda biyu shi ma imamul bagawi a cikin tafsirinsa ya tafi akan cewa waɗannan almalakaini ne mala'iku ne guda biyu wasu kuma suka ce a almalikaini ne in an ce malikaini ana nufin masu mulki kenan daga malik ne masu mulki guda biyu kaga an ce masu mulki guda biyu ne da ɗan sauki sauki a can malakaini aka ce jibrila ne da da mika'il wannan malikaini din kuma ana nufin annabi dawuda ne da annabi suleiman in ka ce malikaini ne sai ce shi imam al-bagawi ya tafi akan ra'ayin cewa waɗannan al-malakaini ne akan kira'ar al-malakaini mala'iku kenan guda biyu yace na farko dai ai babu wani iskali dan an ce an saukar wa mala'iku ai sihiri din na farko dai ba sun yi bane da gangan Allah ne tabaraka wa ta'ala ya saukar musu da shi ya musu bayani kuma ya yi musu bayani akan cewa fa sihiri bata ne kuma Allah ɗin ya umarce su da su ƙaurace wa sihiri. Allah shi ya saukar? Ka gane an ce Allah shi ya saukar fa shi ba shi ubangijinsu ne. Yana da dama ya ce su gabar in ya ga dama ya ce ba gabar za ku ba yamma za ku. Sannan kuma da ya saukar musu bai basu cikin duhu ba ya ce musu to sihirin nan ba bata ne. Sannan kuma ya ce ku nesance shi. Kai bayan nan ba in sun zo koya wa mutane ya ce ku gaya musu inna ma nahnu fitna mu fa Allah ya turo mu ne dan mu zamanto jarrabawa fala takfur kada ku kafirta fa da koyon sihiri da Allah ba an yanke hanzari ba an yanke hanzari malai yake cewa shaqiyu wanda yake shaqi ne dan wuta yatruk nasihatuhuma nasihatuhuma zai bar nasihar da mala'iku suka yi masa guda biyu wa yata'allamu sihr ya koyi sihirin yayi aiki da shi ba koyan sihirin ba shi ne ba illa ba shi koyan sihirin ba illa ba ne za ka iya ɗora shi akan min babi arabtu sharra lalin sharri lakin li tawqihi na koyi ilimin sharri ne ba wai danne sharrin ba a'a na yi ne danne tsare kaina daga wannan sharri din a aiki da sihirin shi ne dan mutum ya iya kulla sihiri amma bai kulla ya cuci wani ba babu komai a kansa ya san yadda ake sihiri dan ya je ya magance masu kulla sihiri kuma yayi wa mutane bayani yadda ake sihiri yanzu anan gurin idan mun zo wata ran karatu ba za muku bayani cewa ana yin sihiri da gashin mutum ba ana yin sihiri da kwai ana iya daukar kasar takalmin mutum aje a kulla ayi sihiri a hada a hada idan an yi kaza an yi kaza sai bada kaza wannan kaga ba bayani ne akai yadda ake sihiri ba imam bukhari da yake ce ta haka dama ba wata illa a ciki da an ce mala'iku sun koya musu yadda ake sihiri ba sun koya musu ne dan su yi aiki da shi ba ɗaya kenan tawili na farko wa tawilu sani yace fasara ta biyu wa huwa al-asahu wannan fasara din kuma ita tafi inganci anna Allah ta'ala imtahana nasa Allah ya so ne ya dora wa mutane jarrabawa bil malakaini ta ya turo musu wadannan mala'iku fi dalika al-waqt a wancan lokaci din faman shakiya wanda ya zama shaki dan wuta ya ta'allamu sihir minhuma sai je koyi sihirin a gurin su wa ya'khudha anhu ma wa ya'mala bihi ya karbi sihiri gurin su ya aiki da shi duk da cewa sun ce kafirci ne yayi nesa da shi wa man sa'ida wanda kuma ya samu dace Allah ya masa albarka ya turkuhu zai ki yayi aiki da sihirin fa yabqa ala al-iman zai zauna akan imanin sa wa yazdada al-mualliman bi ta'limi azaban okay fa yabqa ala al-iman ya isa haka sai ya tsaya akan ainihin wato imanin sa sai ya ce a nan gurin akwai jarrabawa ga shi mai karantarwa da kuma shi wanda aka ce a karantar da shi kamar yadda Allah madaukin sarki ya turo shaidan yanzu shaidan alheri ne zuwa shaidan alheri ne amma shaidan yana nan kuma akwai annabawa Allah ce wa hadainahu najdai sai muka shirye da mutum hanyoyi guda biyu imma shakiran wa imma kafura ashabul janna wa ashabul jahim da haka waɗannan ma suka zo suka yi bayani ga daidai ga kuma ainihin wato kuskure ina fatan kuna fahimta to a nan gurin sai malamai suka ce Allah ya turo su ne kawai dan jarrabawa shine dan ka huta kawai dan koda wani ya kama iskari to ya za ya ce an turo mala'iku kuma su koya mutane sihiri sai a ce eh a wancan zamanin Allah yayi ne dan ya jarraba mutane kuma da aka jarraba masu imani suka ci jarraba masu koya ba yahudawa kuma suka bata suka koya suka yi taurin kai basu bi nasihar da su annabawan ay mala'ikun suka yi musu ba dama imam muslim ya rawaito hadisi ingantacce cikin sahihin sa cewa shaydan dan yaɗa sharri kullun yakan dasa al'arshinsa akan ruwa sannan sai ya harba yan aikinsa wanda ya fi kowa kusanci da shaidan babban to shine a azamuhum fitna wanda ya fi kowa fitina ɗaya daga cikinsu zai zo bayan shaidan damu kullum annabi ke cewa shaidan zai zo ya dasa kujerarsa akan ruwa ya ce a tafi aje aiki akwai shaidanu cikin mutane akwai shaidanu cikin aljani kai shaidani a cikin mutane fa kai baka ma san cewa kai wakilin shaidan din babba bane ba baka san kai wakilinsa bane kawai sai dai kana mai aiki haka ne kuma haka bane duk wanda ya wayi gari yana goyon bayan shaidanci da ya barna a bayan kasa kaga ya zama cikin yan barin dan babban shaidan kenan to manzo Allah yake cewa idan sun zo za su zo dawowa sai kowa ya zo ya bada rahoto ya ce ga abin da nayi wannan zai ce fa'altu kaza wa kaza ɗaya kuma sai sai ya ce fa'altu kaza wa kaza duk wanda ya zo ya ce na aikata kaza da kaza sai shaidan ya ce da shi ma sanata shay'an ba kai komai ba sai wani ya zo ya ce na yi kaza na yi kaza sai shi kai ma ba kai komai ba sai wani ya zo cikin su shaidanin sai ya ce kai ni fa aikin da nayi ma taraktuhu hatta faraktu bainahu wa bain mar'atihi ni da naje ban rabu da shi ba sai da na raba tsakanin sa da shi da matarsa sai shaidan ya matso da shi ya ce matso matso kai ne dan hannun dama babban abin da muke so ka je ka hada rigima tsakanin mace da miji ka raba tsakanin su yayi wuta ya ɗebi iska ya gobara ya ce shika talatin da tara ya sallama ki tafi gida to wannan shine shi ɗan yake so to kaga wannan ya nuna mana yufarriquna bainal mar'i wa zawji aikin shedan ne raba tsakanin mace da ainihin wato mijinta sihiri yan wani akwai shi ba wai babu shi ba tabbas akwai shi malamai sun yi sabani shin sihiri ana gane shi ko kuma wani abu ne kawai khayal haka da Allah zai sa mutum ya samu dama ya koma tafsirin Imam al-Qurtubi yayi bayani dalla dalla akai bayanai masu gamsarwa sosai akan wannan aya din da haka Ibn Jarir tabari a cikin tafsirinsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kansa an masa sihiri sai dai sihirin da aka yi wa manzo Allah bai shafi isar da sakon annabta din shi ba Nana Aisha ta ruwaito hadisi kamar da Imam Bukhari ya fitar da isnadi mai kyau tace sihirin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yi wa manzon Allah sihiri wanda ya masa din sihiri din kuma rajulun ne min bani Zuraik wani mutum ne daga kabilar bani Zuraik ana ce da shi Labid bin al-A'sam Labidu ibn al-A'sam sihirin da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sai ya rinka jin kamar ya aikata wani abu amma bai aikata ba tace sau da yawa zai ga kamar ya zo gurin iyalinsa ya kwana a nan ɗakin washe gari ya kwana a can ya kwana a can ya kwana a can ashe bai je ba duk ya daina zuwa gurin iyalinsa amma sai ya ɗauka cewa yana zuwa wata rana suka ce yaya ka kaurace mana baka zuwa sai ce ina zuwa ai ashe wani ne mai yahuda ya je wa manzon Allah sihiri kun ga tabbatar da gaskiyar cewa lalle yahudawa matsafa ne kenan annabi Muhammadu kansa basu bashi ba da haka waɗanda suke aiki da sihiri yanzu to su tabbatar cewa suna bin turba ce ta yahudawa shikenan wata rana Allah da ya so warwarewa manzon Allah wannan din sai ya turo masa da mala'iku guda biyu a halin bacci da sifar mutane sai manzo Allah ke cewa na Aisha kin ga abin nan da kike tambaya na akai ashe Allah ya so ya warkar da ni yace a tani rajulani wasu mutane guda biyu sun zama daya sai ya zauna a daidai kaina daya kuma sai ya zauna a daidai kafata daya da daya sai ya ce wa dayan me ya samu wannan mutumin a bacci fa daya yana daidai kaina daya yana daidai kafata sai daya yake tambayar daya wai wannan mutumin na kwance me ya same shi sai shi daya mala'ikan sai ya ce matbub in an ce matbub ana nufin an masa sirri sai ce man tabbahu waye ya masa sihiri sai dai mala'ika sai ce labir ibn al-asam kaga Allah ya so ya nuna manzo Allah an yi masa sihiri kuma waye ya masa sihirin an gaya masa wanda yayi sai mala'ika ɗaya sai ce ah fi ayi shay a cikin me aka yi masa sihirin sai ce fi mishin wa mushafa kum da ake taje kai kum da ake taje kai wannan taje kan da ake ba ana samun gashi ya dan saura a gindin kun ba to wannan gashin aka je aka ɗiba na manzon Allah aka kulla aka yi sihiri da shi kuma wallahi har yanzu matsafan suna yin amfani da wannan wajen ya tsira yanzu dan Allah malam waye ma zai lura in ya taje kanshi wai gashin sa ya aski ma yanzu sai ka je kai aski gashin anan zaka tafi kamar shi to wannan fa kun fa ake fa kun fa dan sauran gashin na gindin kofi shi za a dauka ja mai sihiri akwai wanda za a je a samu rigar sa daidai hamatar sa sai a balle rigar ko a je a samu rigar ka sai a dan yanke wani abu ko a je a samu kasar takalminka ko a je a sace gajeren wandon ka kai ta neman shi ka rasa wallahi malam ko ka je ka nemi best ɗinka ta ciki ka nemi ta ka rasa kai ta faɗa da matar ka ce kai ga aje ta ce wallahi ba da gani ba tun tunin an turo almajiri an shanya wata ya ɗauke to ya za ka yi da kanka ya za ka tsare kanka azkar azkar azkaru sabahi wal masa hisnul muslim ɗinka yana aljihunka in baya aljihunka yana kwakwalwarka wannan littafin hisnul muslim ina gaya muku duk wanda bai haddace shi ba ko kuma bai rike shi yana amfani da shi ba to wallahi tallahi fa ba karamar hasara yi ba saboda duk wata addu'a mai muhimmanci mai tsada ta rayuwar dan adam wallahi akwai shi a cikin wannan littafin Allah ya yi wa wannan littafin albarka addu'a suka ɗauka shi wannan bai ya ɗauka ya tattara ya ƙuƙulla ya har haɗa daman su matsafa ƙulle-ƙulle ne da haɗe-haɗe sai mala'ika yake cewa to da yin sihirin a ina aka sashi aina huwa sai ce fi bi'ir zarwan ai ya je ya jefa ne a cikin rijiyar zarwan dama kuma haka masu sihiri suke idan sun zo yin sihiri in aka kulla aka kulla sai a je a samu wani guri sai a tona sai a binne yayin da aka binne wannan abun za ka yi ta wahaltuwa kai ta wahaltuwa kai ta wahaltuwa akwai wani mutum da Allah ya masa rasuwa kwanakin baya na yi masa rukiya na daɗe ina masa rukiya an yi masa sihiri irin mutane da Allah tabaraka wa ta'ala ya dan yi musu dan baiwa haka yana dan dama da rufin asiri a wajen aikin sa yana da matsayi malam sai aka je aka yi mai sihiri ka san sihirin da aka yi masa gaba ɗaya sai aka ɗora masa cuta da bala'i malam cikinsa sai ya kumburi dam yadda ka san ƙwarya kuma bai ci komai ba in ka danna yadda ka san ƙwarya ka danna fulful na je na gan shi ni ne da na ga mutumin da sai da zama da hawaye kansa ya zama karami jikin ya bushe komai da komai amma ga ciki kaya guda ba zai iya tashi ba ba sai ya iya tashi ba ya je ofis ya zauna to shi yasa wallahi duk wanda yake tafiya office baya addu'a billahi alazim wasu suna nan suna bayan ka kujeran ka suke so tuntunin za su kawar da kai ko su kawar da kai da karfi ko su kawar da kai ta hanyar rubutu a file ko su kawar da kai ta hanyar yi maka sharri ko a je a sace wani abu ta bangaren ka baka sani ba ko kuma a je a bi malaman banza malaman bid'a bokaye marasa tsoron Allah da suke taimakawa wajen yada sihiri dan duk wani sihiri malamai ke yin shi a je a kulla maka wannan ba Allah je dakin sa muna duba muna duba muna duba muna jawo wata durowa sai gashi abin da aka yi mai sihirin aka yi masa laya amma duk inda ka ga laya ba za ka ga alheri ba laya babu da bada babu sharri ne laya shi yasa manzo Allah ke cewa duk wanda ya rataye laya ya shirka ina daukar layan nan mutanen gidan da matan gidan da mutane suka ce a kar makalla da Allah kar abu ni anan dan Allah kar abu ni anan mu dai a bashi mu dai a bashi nace to ai annabi ya ce an samu a warware suka ce su dai gaskiya kar a warware a gida nace to ni zan tafi da shi gidana kuma zan farke ta da taimakon Allah na je na kimtsa na yan addu'o'i na na samu reza ai wa gaskiya ne malam zaka kuskure ne ka je ka je ka tinkare ta baka kimtsa ba wane mutum na kimtsa na yan azkaru na na na dimfani layan nan na farke ta da na farke ta sai na ga kan hawainiya ko wahainiya kuke cewa wannan dan menene ake ce da shi turanci eh eh hawainiya ko wahainiya ko yawa to ita ka san haka take tafiya a hankali a hankali ko da aka samu kanta sai aka bude ta sai aka bude kan sai aka samu fatar maciji ka gane da aka samu fatar macijin sai aka samu ɗanyen nama sai aka cika fatar aka cika aka cika aka cika sai aka samu zare da allura sai aka ɗinke fatar macijin wannan fa ni na warware da hannuna karka ce wani ne kamun ni da hannuna na gani aka ɗinke aka ɗinke aka ɗinke sai aka yi shef ɗin tumbin cikin mutum bum da shi haka sai aka buɗe bakin hawainiyar ko wahainiyar sai aka danna wannan fatar macijin da wannan nama a ciki ya cika dam ya yi tauri sai aka samu bakin wahainiya sai aka ɗinkewa da me da allura da zare sai aka samu kuma alfowa fata irin ta dukawa sai aka zo aka lullube wannan kan wahainiya sai aka daɗa zuwa aka ɗiɗɗinke sai aka samu alƙalami da tawada kuma aka yi ta rubutu aka yi ta rubutu aka yi ta rubutu aka yi ta rubutu sai aka mai da shi laya aka rubuta sunan shi mutumin a ciki wato Allah da iko irin nasa sai ya kaddara kuma sihiri in an yi kuma yana ci shi yasa ba wanda zai zo ya daki kirji ya alfari wacce wai shi ba a isa mai sihiri ba a'a kai dai kai addu'a kawai tun da karewa dai an yi wa manzon Allah lokacin da muka bude wannan abin subhanallah ga naman nan a ciki nama ko naman me ko nama ni ne ban san naman me ba wallahu alam to da ban shi shirka haka yake muka farke ta muka na nuna musu yan uwan nace kun gani gashi gashi abin da aka yi kuma abin da ake so a yi kenan kuma abin ya faru dan uwa kuma mai aqida wallahi malam computer da ko laptop ya ajiye kullu karatun tafsirin malam Jafar yake yake ji kullu muka yi ta karatu muka yi ta rukiya to matsalar shine suka kisa tsaya akan hanya guda daya ka san matsalar sai a zo kai ahli sunna kana yi kuma wasu yan uwa kuma suna cewa ga wasu kuma su ma suna yi duk wanda zai je yana rukiya ko yana taimakawa wani amma ana hadawa da na bokaye to kana bata lokacin ka ne kawai to ai ba na gane wanne ne daidai ba idan ya warke sai a to kowa sai a ce yayi in ba sa abu ma in ya fi ka surkulle shi wancan bokan sai a ce shi na sai fici raba kafa suke na ce to idan kuna so dai Allah ya taimake shi ya samu lafiya mu mun yadda annabi ya ce ana warware sihiri alqur'ani yana lalata sihiri gashi gashi gashi abin da za a yi sai akai ta mai wanka magariya da karatu dai ana yi mai daidai warwado tawa ba su je zuwa gurin boka ba sai gashi wata ran an dauko wani malami boka ya zo yana zuwa sai ya zo dauko rubutun sha sai ya shafa a cikin ya shafe cikin da rubutun sha ka san me yayi sai ya dauko kaho a gaban su ba suna gani ashe shi ma wani matsafin aka dauko ya dauko kaho ya soka a jikin cikin da ya kafa malam sai ya kafa bakinsa ya rinka zuka ila zuka sai ya rinka tofar da jini yana zuka yana tofar da jini cika inna lillahi wa inna ilaihi sai ma aka kashe shi inna lillahi sai da ya cika kwanan sha guda da jini mutanen gidan suka gani suka yi kuka suka yi kuka ce to duk cikin sa wannan jinin aka tara masa da ruwa to amma dai yanzu dai sai an bada dubu kaza yayi caji mai karfi to malam sun gani kiru da muzu sun ga wannan jinin washe gari na zo sai aka ce ai an zo ma an ga wannan tarin jinin da waye da waye da waye da sauransu nace to kaga harkar mutar masu tauhidin nan ba za su samu shiga ba a nan gurin nace to dama ni taimaka muku zan yi amma tunda wannan din ana ganin zai aje a kai alabal sa'a to da yake Allah ya dauki kwanan shi kuma shi kuma sai kuma sai ya mutu a haka muna fatan haka din ya zama to kafara a kansa akwai bayanai da yawa da na tanado dangane da sihiri to amma na ji tsoron mu karanta tafsirin wannan ayar wata mahudin nan saboda akwai abubuwa da yawa a kanta kuma na tambayi malam ikir ma yace rabin kasar akai kuma yanzu gashi ban gama bayanin ba kuma lokaci yayi dole sai dan hakuran tsaya a nan gurin wala Allah in Allah ya kai mu sati da rai da lafiya mai zuwa sai mu dora za mu yi bayani akan nau'uka na sihiri da kuma insha Allah yaya ake ake warware sihiri da kuma dangogi na sihiri da yadda mutane suke sihiri abinda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ka ba mu lada akai wanda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ta masacin da ya wuce akwai wacce ta rubuto tambaya cewa mace ce ta tana zina zina nan da take karuwanci take yi sai ta zo za ta haihu da wannan ciki na zina kuma a naƙudar ta sai ta mutu to ita ma ta yi shahada haka aka rubuto tambayar hakika tambaya ce mai ɗan rikitarwa to na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna macen da ta mutu ta hanyar naƙuda ita ma tana cikin waɗanda suka yi mutuwa akan shahada matukar mutum musulmi ne sharaɗin mutum ya zama musulmi idan mutum musulmi ne ya mutu ta wannan hanya ta naƙuda kuma hadisin bai ce ga cikin ko ga yanda yake ko na halal ko na haram ba ya mutu ya yi shahada to amma akwai iskali guda biyu iskali guda wannan zina din fa da ce yana cikin kaba'ira manya manyan zunubai yana cikin abin da Allah ya yi fushi da mutum saboda shi idan ka duba wancan umumin hadisin zaka iya cewa ta yi shahada idan kuma ka duba wa'idi mai tsanani da Allah ya yi wa mazinaci kuma ba wai tuba fa sai ba da gangan ta ki ta tuba ba ta tuba ba har ta zo ta mutu a haka din tana nakuda ba ta tuba ba to ka duba wa'idi mai tsanani da aka yi dangane da hukuncin mazinaci to sai kaga abin akwai nau'i na dan bansu to na yi dai iya bincike na amma kuma na tambayi wasu daga cikin malamai na abin da suka nuna mun shine wannan abin sai dai ai tawakkufi wallahu a'lam kawai menene matsayinta yaya Allah zai yi da ita Allah shi ya barwa kansa ne amma bai gagara ba Allah ya yafe mata ko ba shirka ta yi maballantana a ce ba za a yafe mata ba ina fata ana fahimta za ka iya cewa laifin zina daban Allah zai kama ta da laifin zina to amma kuma ta yi shahada ai me saura da haka dole sai dai a yi tawakkufi a ce Allah shi rawa kawai sani a nan da yanzu ni dai fatuwar da zan bayar mu yi tawakkufi har zuwa lokacin da Allah zai fahimtar da mu wani abu su ma kuma waɗannan tambaya ɗin iya binciken su abin da suka ce sai dai a yi tawakkufi ɗin sai dai ilimi yana da yawa Allah ganar da mu malam da Allah ina so a mun bayani akan haramcin bal bal ta haramta ko halal ne bal a karan kanta in mutum zai je yayi ta lura da ka'idoji ba haram bane babu wata hujja da zaka ce haram ne amma idan an lura da ka'idoji kamar haka na farko dai kar a fidda tsiraici ka gane kaga yan bal suna fidda tsiraici sai ga mutum ya fidda al'aurar sana gani to kaga eh wannan yayi haram sannan kuma a lura da lokacin sallah sannan kuma kada a sanya caca a cikinta ka gane kada a sanya yi mana kada a sanya tunda ba addini bane ai amma idan ka dauki bal a matsayin motsa jiki yanzu zan ga dama ni da ku sai ce gobe ku zo mu zo masallacin nan akwai fili anan zo mu zo mu motsa jiki gobe da sassafe mu dauko bal mu buga mu yi mu yi a matsayin mu na musulmi da dogayen wandunan mu da komai ba laifi a jami'ar musulunci ta Madina ma ɗalibai suna yin bal saboda ba ba akwai ɗalibin da sai fito fito fitowa ta banza bai isa ba a matsayin motsa jiki zaka iya yin ta a matsayin motsa jiki abinda zaka ce ja'izi ne kamar ka dauki doki ne ka hau kamar ka ka dauka kai ta gudu ne ka je gidan marsala yanzu ka dawo kamar ka zo ne ka ta fada rami kana tsallakewa kamar ka dauki wani karfe kana jefawa kana tafkewa duk hukuncin su daya wasa ne na motsa jiki in ka dauke ta a matsayin wasa na motsa jiki ta halarta idan kuwa ka shiga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa to kuma sai ta zama to haramun a gare ka wallahu alam akwai littafi guda da ɗaya daga cikin almajiran malam albani da ya shi akan bal hukuncinta a musulunci haramun ce ko halal malamai sun yi rubutuwa ya kai menene a hakikanin fassarar ayar da take cewa kada ku zagi waɗanda suke bauta wa wani Allah domin sai su zagi Allah eh ai ka fassara aya wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm da abin da ke faruwa shine idan musulmi sun zo sun taba yahudawa ko kafirai suka zage su su kuma sai su zagi Allah to shine Allah madaukin sarki sai ya ce ku daina zuwa kuna zagin su dan kar su rinka zuwa suna zagin Allah kamar a ce karka je ka zagi Zaidu dan kare zagi babanka ka fahimta to sai ce amma kuma Allah ya faɗa cikin wasu ayoyi a cikin Alƙur'ani fa la'anatullahi alal kafirin ai la'anta ba zagi bane ma'ana Allah ya nisantar da rahamarsa ga dukkan wani kafiri shine la'anta ina fata ana fahimta da haka babu cin karo a tsakanin su kuma wannan din Allah din shine ya zage su ka ba da labari ne in ma zagin ne kenan Allah shine ya ce Allah ya tsine musu albarka kai ma sai ka faɗa Allah ya tsine muku albarka da haka babu cin karo a ciki kun gane wani ba Allah ya ce ke cewa shi yana da matarsa tana kuma suna zama da ita to amma sai ta je gurin wata kawarta sai take gaya mata wasu maganganu cewa tana ganin kaza ita matarta suke gaya kawarta ta cewa tana ganin kaza tana ganin kaza irin abubuwa da yana su na mata tana yawan yin fushi tana rigima da mijinta kuma yace gaskiya din ne tana yawan fushi kuma tana rigima da mijin yace to sai wattar matar sai ta ce wa matar tasa wai tana a gidansu akwai wato ‘yan matan aljanu, ita waccan matar take gaya mata, to a gidanku akwai ‘yan matan aljanu su ne suke so su auri mijinki, ke sa suke haɗa ki rigima da mijinki. Ya ce, to a karin kalla hakikanin gaskiya sai mu yi sati biyu ma mu yi magana da wannan matar ba, ga shegen fushi da tsananin rashin kirki a gurinta. Da ka mata abu sai ranta ya ɓaci. To ni kuma gashi ta gaya wannan magana an ce akwai ‘yan matan aljanu a gidana. yace to ni kuma gaskiya ban yi imani da irin waɗannan maganganun ba to ya kamata na yi to magana ta gaskiya dai yana cikin alamar mutum akwai aljannin a jikinsa yana irin wannan yawan fushi haka kawai kaga mutum yana fushi haka malaman rukiya suke faɗa waɗanda suke da ilimi akan wannan fanni haka kawai ba a mako ba kawai kaga kana fushi ko haka kawai kaga kana tsorata babu abin tsoro ba komai sai firgita haka da tsoro na wuce ka'ida ko ga mutum ya kwanta da dare iya ta tattauna haƙorinsa kakakakakak kamar yana cin kashi ko ga mutum ya tashi da dare ya yi tafiya ya je ya dawo bai ma san me yayi ba da irin waɗannan abubuwa haka da sauransu ko ga kana jin haushin wani haka kawai akwai wasu mutane da kawai kana jin haushin su ba su ma komai ba to duk wannan alamomi ne na cewa akwai masul jinni a tare da mutum amma cewa akwai yan matan aljanu a gidan wannan ilimi ne na gaibu ita ba ta sani ba da haka ina goyon bayan ka karka yi imani da wannan amma abin da zaka yi ka je ka nemi ayoyin riƙiya kai ta karanta wa matarka tunda kaga tana yawan yin hakan ko kuma ka daina ɓata mata rai din ko ka tambaye ta me yasa take yawan yin fushi me yasa take kin yi maka magana ko kuma ka ɗauki suratul baqara kai ta karanta mata kullum ka mata saukar baqara za ta miƙe tangarau ku ga maka haka manzo Allah ya faɗa kun fahimci wannan wala kuma ba Allah ya rubuta ka daji aka raka lani ina da iyali na to bari kautar da lamirin yace shi yana da matarsa amma gaskiya wato matar tana da matsala yadda take shine wata wato ba ta son sanya hijabi da musulunci ya ainihin wato ya halatta a sanya yace yayi yayi yayi sai dai ta rinka sa dangalallen hijabi makalallen hijabi ya hana ta taki halwa to da Allah malam wai shi yanzu ya zai yace kuma ga kin san karatu ba ta san karatu yace malam shi dai da yayi niyyar ba ya sake ta amma dai gaskiya bai sake ta ba amma dai malam da Allah ka bani shawara